inda muka kwana a aya na sha bakwai za mu tashi aya na sha takwas aka roƙa Allah bismillah fatiha ma salatul fati
المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لا لا ما مري يا ربنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير الله سبحانه وتعالى ينانون مكة دليلون قدرنسا da yadda yake abubuwansa wanda in kai tunani za ka gane banda Allah ba mai yin wannan abu shi ne yake cewa a walam yarwu da tsairi shin ba su duba zuwa tsuntsu fauqahum a saman su fil hawaye a cikin sarari safatin ba su datin abnihatuhunna sun shimfida fukafukinsu wa yaqabilna wani lokaci su damke fukafukin idan tsuntsu ya yi tafiya a sama sai ya bude bubbukinsa ya babbaka ya babbaka can sai kaga ya rike kuma ba da albasi bayan sun fidawa ai wa qabilatun ma yumsikuhunna ba mai rike su an loqoyi gabanin fadowa fi halil basti a lokacin da suka bude fukafukin wal da lokacin da suka rike illa rahman sai Allah ubangiji mai sunan rahman bi qudratihi da ikonsa innahu shi Allah basirun mai gani ne bi kulli shay'in dukkan komi al ma'ana ma'ana alam yastadillu bi subuti at-tayr fil hawa da zai zama ya ishe su su kafan dilala ba da tabbatan tsuntsu a sararin sama ala qudratina cewa muna da iko an naf'al bihim ma taqaddama wa ghairihi min al-azab mu aikata bihim da su abin da ya gabata na waninsa daga azaba wannan idan ka dubi tsuntsu za ka gama masu duba masu yin nazari masu research kenan ba fa ce afalam yanzuru ba ai binciken kenan kuma yace daga nan suka bincika in ka dubi jirgin sama ma za ka gane za ka gan shi siban shi komi da komi tsuntsu da kansa da bukabukinsa kamar na tsuntsun ne saukansa ma irin na tsuntsun ne to wannan ya isa wa yake rike shi a sama wa ke rike shi a ƙasa Allah ce in naga dama in rike shi in naga dama ya fado wata na zaka ji an ce ai jirgin ya rikito ya fado ƙasa to Allah na gaya maka cewa ba wani injin ne ba a'a ni naga dama nake rike shi haka nan yadda nake rike tsuntsayen ba amma hadha alladhi huwa jundun lakum shin wane ne wannan wanda zai zama mataimaki gare ku jundun a'wanun lakum yansurkum da zai taimake ku min dunin rahman bayan ubangiji rahman an gairihi yadfau ankum azabahu wanda zai tunkuɗe azaban daga barinku ai la nasira lakum ba mai taimako gare ku in Allah ya kawo azaba ba mai iya tunkuɗewa sai shi inil kafiruna illa fi gurur ai kafirai ba su zamo ba sai cikin rudi غرهم الشيطان بأن العذاب لا ينزل بهم shaidan ya ruɗe su cewa azaba ba zai sauka ba bihim da su
amman hada alladhi huwa jundun lakum yansurukum min duni rahman in al-kafiruna illa fi ghurur amman hada alladhi yarzuqukum min al-kafiruna bal lahu fi uqubun wa nufur
amman hada alladhi shin wane ne wannan yarzuqukum yake azurta ku in amsaka rizqahu in Allah ya rike arzikinsa ar-rahman ay al-matar ankum idan Allah ya rike ruwan sama wane ne zai iya kawo ruwan sama din shine don mafatihu rizki kenan mabudin arziki almatsar ruwan sama wa zai azurta ku duk dabaran bature kun taba ganin yayi inda zai yi ruwa a gona a'a ko da za a bar ruwan sai dan bakin wani wuri amma Allah subhanahu wata'ala yanzu nan zai jika garin ku ya jika kasan ku a cikin sakon to idan da zai rike wannan arzikin wa zai kawo muku wa jawabu sharti al maqdubun dalla alaihi ma kumdahu man yarzuqukum wa zai azurta ku ai la razika ba mai azurtawa lakum gare ku gairu wani Allah ballaju fi utuwun wa nufur su dai kawai sun shude a cikin girman kai wa nufurin da gudu taba'udin anil haqqi nisanta gabarin gaskiya afa man yamshi أفمن يمشي مكبا على عدله يهديه أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
أفمن يمشي شيء وينزو أن يكي تبيا مكبا waƙiyan alawaji yana kife a fuskansa a hada ya fi shishin ya fi shirya amma ya sabi ko wanda yake tafiya sauyan madaidaici mu'tadilan ala siratin mustaqim bisa tafarki madaidaici wato man yamshi mukibban kafiri kenan man yamshi sauya shine mumini wa habaru man asaniyatu mahzufun dalla alaihi habarul ula ahada ahad shin shi ya bi shari'a wal masalun misalin amumini ne da kafiri ayyuhuma wane ne a cikin su ala hudan bisa shari'a shin kafirin ne da yace bai san Allah ba bayan Allah ya raya shi yayi mashi dare yayi mashi rana ya kawo iska ya bashi lafiya ko ko a'a wanda yake ganin Allah ne kadai ya kamata a bauta mawa yanda ya masa wannan qalilan kankani ne ma kwarai qalilan ma tashkurun kankani ne kuje godewa mazinatun wal jumlatu musta'rifatun na waja'ala lakum as-sama'a huwa huwa alladhi ansha'akum shine wanda ya fare ku khalaqakum ya halice ku waja'ala lakum as-sama'a ya sanya muku ji wal absara da gani wal afidata da zuciyoyi al qulub qalilan kankani ne ma kwarai tashkuruna kuje godewa kaga nan tun daga inda Allah ke cewa a wannan miyar wal tsairi wato abin da ke nufi kowane lokaci bawa ya zamo mai tunane mai lura ya dinga tunane akan irin wannan abubuwa lokacin da kake duba a cikin abubuwa kana tunane an ce wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid komi ka duba in kai nazari a ciki zaka san Allah ɗaya ne ko menene shi don ba abin da ba ya tagayyara sai Allah an ce to don haka bawa yake samun kusata wajen Allah an ce wani bawan Allah sarki ne babba yana da bayansa bayan nasa sai fifi ta ɗaya a cikinsu kullum yana kusatan shi da shi kullum yana kusata shi da shi suka ce to wai da wani dalili ne wannan mutum yake kusata shi da shi bai fi mu kyau ba bai fi mu hikima ba bai fi mu wayo ba bai dai ce masu komai ba ranar ya fita yana tafiya sai rana ya tsanani sai je tsaya a gindin wani itace yana shan inuwa sai daga kai ya dubi wani dutse ashe wani dutse ya gani mai walƙiya a kai wannan bawan kawai sai aka ga ya zigar zaya da gudu ya je ya ɗauko abin ya kawo ya mika mu sarki a ce ya kai ka gane ya ce a'a ai duban sarakuna bai zama wa a banza in ya kalli abu mun san abin da yake nufi to haka ake son bawa ya dinga duban abubuwa na Allah duk abin da Allah ya bai yi shi don wasa ba duk abin da Allah ya yi sauro din nan in ka duba giwa ce sauro din nan duk gaban da yake jikin duk gaban da yake jikin giwa yana jikin sauro sauro ma ya fi giwa da fufuke ko duk abin da ka gani akwai Allah in ka duba yanzu kana ganin gizo-gizo ko gizo-gizo din nan da yake yawo ba a bin banza ne to yau gashi tura su mana yanar gizo yanar gizon nan duk labarun duniyar nan da shi ake wayo sun yi nazari a jiki nazari suka yi an kabo jikin gizo yana jin magana yana iya kaiwa to sirrin da yake ciki sai suka ɗauka shi ke nan suka yi wannan duka abin nan da duk wani abubuwan ci gaban nan duniya sai ka ji an ce yanar gizo laraba ma suna kiran shi an kabo kawai gizo gizo kawai sadaka komi kaga Allah ya yi akwai hikimarsa a ciki me yasa ya wannan karka dauka ce a yayi haka ne ban halice ku don wasa ba saraka kullun kai nazari inda aka samu su nasara da Allah ya ba su duniya sai binciken su ya zamo a cikin kayayyakin da Allah ya yi su binciken su a cikin halittun da Allah ya yi su ko waliye bincike su a cikin Allah su waɗancan sai suka san kayan Allah su ko waɗannan suka san Allah to da wanda ya san kayanka da wanda ya san ka ba a wajenka wanne ya to shi ne bambancin su kullum bincikensu suna son su samu taraki kamar yadda bature ke ce ai mun samu ci gaba bana an samu ci gaba an kirkiro abu kaza an samu technology kaza an samu abu kaza an samu abu kaza to su kuma a rufe kullum so suke wata yau mun samu taraki wajen sanin Allah mun samu taraki wajen kaza wajen kaza to anan dai kullum Allah ya sanya maka jijin nan kare zama wani banza in ka ji kai tunane mai gaji Allah ya sa maka gani in ka ga abu ka ce to shin wannan abun menene a ciki kai nazari akai ya sanya maka zuciya wal wallazi nam qalilan ma tashkurun kankani ne kuje gode
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
nam qul huwa alladhi zara'akum ka gaya masu shine Allah nan da ya halice ku bil alli a cikin ƙasa wa ilayhi izwa gare shi ne tusharuna ake tara kulin hisabi yin hisabi wa yaquluna lil mu'minin idan aka faɗi maganan hisabi da tashi a ranar lahira kafirai suna ganin abun kai hanya zai yi abun da nisa har ma sai su ce mata hadal wa'adu wai yaushe ne alƙawarin ba wa'adul hashri wato alƙawarin tayarwa don hisabi in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya fihi a cikin sa kul kace innamal ilmu inda Allah sani ba shi gare mu bi maji'ihi da zuwan wannan rana inda Allah yana wajen Allah innama ana nazirun iyaka ni mai gargadi ne mubinun bayyinul inzari mai bayyananan gargadi gare ku falamma ra'uhu فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم إن هلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم
falamma ra'uhu yayin da suka ga azaba bayan alhashiri bayan taron nan bayan tashi zulfatan qariban kusa si'at wujuhul ladina kafaru fuskokin kafirai sai zama baki wakila sai a ce ai qalal hazanatu lahum masu tsaron wutan nan sai su ce masu hadha ai al'azabu alladhi kuntum bihi tad'un ba kuna cewa yaushe ne ba to wannan shine azaban nan azaba alladhi wannan kuntum tad'un wanda kuke riyawa bihi da shi bi inzarihi annakum cewa ku la tub'asuna ba za a tashe ku ba wa hadhihi hikayatu halin ta ci abbara an habi tsariƙil mulili ta kaki hukukiya Allah ya ce falon mara auhu yayin da suka gan shi alhali ranin bai yi ba a'a wannan hali ne wanda ubangiji ya kan yi ya fassara da hanyar ya riga ya ya gama saboda dole ne zai auku a wajen Allah wal araitum in halakani Allah kace bayan labari idan da Allah zai halakar da ni wa man iya da wanda yake tare da ni min almu'minina bi iqabihi da yin hukubarsa kama taqsiduna kama yanda kuke nufi aw rahimana ko Allah ya mana rahama fa lam yu'azzibna faman yujiru alkafirina min azabin alim wa zai tsamar da kafirai daga azaba mai tsanani ai la mujira ba mai tsawata ba mai tsirarwa lahun gare su minhu da gare shi قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أشبه ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
قل كتي هو الرحمن شيني الله أبنجي من سونا رحمن آمنا به من بعد gaskiya da وعليه توكلنا قريش مكي توكلي فستعلمون كوف سيعلمون بالتاء والياء عند معاينة العذاب تسنذا كسني لوكشن دكوكا كعذابا من هو وانين شي في ضلال مبين أتكم بتا بينني أنا هنو أم أمتموني مكي كم بتا كوكوني أم أمتم أم هم كوسو Kul ka ce wasu in ara'aytum ba ku gani in asbaha ma'ukum gauran da ruwan ku zai waye gare duk ya kafe gha'ira min al-ali a ce duk koramin da kuke da shi ya kafe ba sauran ruwa faman ya ci kun wa zai kawo muku bi ma'in da ruwa ma'inin mai gudana jarin tanaluhul aidi wa dila'u kama'ikum wannan ruwa mai gudanan nan an ka ga dama ka ɗiba da hannu ka sha in ka ga dama ka sa guga ka ɗiba in ka ga dama ka kawo garwa ka ɗiba to idan Allah ya ga dama aka ce koraman ta kafewa zai kawo muku ai la ya ci kun bihi illallah ba mai zuwa muku da shi sai Allah ta'ala fa kaifa tunkiruna an yab'asukum ya kuke musun cewa ba zai iya tashin ku ba wa yusahabu anan an so an ya qara al-qari wa qiba ma'in mai karantu ya karanta a ƙarshen ya ce fa man ya ce kun bi ma'in ma'in sai ce Allahu rabbul alamin kaman tambaya Allah yake yi shin da zai kafar da ruwan wa zai kawo muku ruwa mai gudana kamar yadda kuka saba Allah na tambaya sai ka bashi amsa ka ce Allahu rabbul alamin shi kadai ne zai kawo mana kamar yadda ya zo a cikin hadisi an karanta e wannan sura aka kai karshen wannan aya a wajen sashin jabbirai wai wa zai kawo ruwa mai gudana sai ce ta ce bihil fu'us wal ma'awil aho ba sai mu sai madingiri ba da dagi duk zai tsoro mana zai fito mana da ruwan yana faɗin haka sai Allah ya kafar da idanunsa gaba ɗaya ruwan idon ya zube baya gani kuma ya makance to wa zai kawo mashi ruwan mu gani a kawo mu gani a kawo mu gani na'udhu billahi minal jara'ati muna neman tsari da Allah da jarunta ala Allah wa ala ayati bisa ayoyin Allah
suratul nur makkiyatun wa ayatun kanin wa qamsun ayah بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم
سورة نون مكية اثنان وخمسون آية آيوين نون والقلم خمسين دبيوني بسم الله الرحمن الرحيم nun ahadu hurufin hijaiya daya daga cikin harafin babbaku din nan shine yana daga cikin su nun din Allahu a'lamu bi muradihi Allah kadai ya san abin da yake nufi bihi da shi wal qalami Allah ya ranzai da al qalami allazi kataba bihi al kainat wanda ya rubuta duk abin da zai kasance bil lawhil mahfuz alawhil mahfuz wa ma yasturun da abinda suke rubuta awil mala'ikatu min alkhairi was sala mala'ikuna alkhairi da gyara ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ma anta bi majnunin ya muhammad kai ba mahaukaci bane kaman yanda kafire suke faɗa cewa kai mahaukaci bi ni'mati rabbika da ni'imar ubangijinka in tafal jununu anka hauka ya koru ga barinka bisa babi ni'ami rabbika alayka don ni'imtarwan ubangijin da ya maka bin nubuwati da annabci wa gairi hada waninta wa za wannan wannan aya raddun mayarwa ne li qawlihin ga fadin su innahu shi annabi majnunun mahaukaci ne wato Allah subhanahu wataala kamar yadda yazo a cikin sahihi da ya halitta da Allah subhanahu wataala ya ya halitta alƙalami ya ce ma alƙarabi oktob je ka yi rubutu sai alƙalami ya ce ma oktubu me zan rubuta ya ce oktub ma kana wa ma huwa ka'inu ila yau mai ƙiyama alƙalami je ka rubuta duk abin da zai kasance da abin da ya kasance daga yanzu har zuwa ranar tashin kiyama ilhami Allah ya masa na kuzar alƙalami ya shiga rubutu abin da zai kasance har zuwa ranar tashin kiyama an rubuta kuma Allah ya ce jaffal kalamu in an rubuta mutum mumini ne muminin ne in an rubuta mutum kafiri ne kafirin ne duk abin da aka rubuta ran nan jaffal kalamu amma a cikin alƙalamin abin da yake rubutawa ya ce alƙalami yi rubutu cewa da sannu zan aiko nuhu annabi zuwa mutanensa wanda ya bi shi zan shigar da shi aljanna tunda shine farkon musalai wanda ya saba masa zan shigar da shi wuta alƙalami rubuta da sannu zan aiko ibrahim shi ma wanda ya bi shi dan aljanna wanda ya saba mashi dan wuta alƙalami rubuta da sannu zan aiko musa bayan annabawa wanda ya bi shi zai shiga shi aljanna wanda ya saba mashi zai shigar da shi wuta alƙalami yana ta rubutu har ya kai kan annabi muhammadu da alƙalami ya ce allah ke rubuta sabu abu asahu ilal haifu zan aiko annabi zuwa halitta duk wanda ya bi shi zan shigar da shi aljanna wa man asahu wanda ya saba masa sai ya so ya rubuta haka sai allah ce alƙalami ta addabi ya kalamu ta addabi ya kalamu alkalami da dabi alkalami da yaji haka makyarkita ya kama shi ya tsage shi za ake tsaga alkalamin nan saboda kwarjinin maganan Allah sai Allah yana cewa ta addab uktub fi haqqi ummati habibi muhammadun ummatun muznibatun wa rabbun ghafurur rahim wa rahmati wasi'at kulli shay'in wa rahmati sabaqa galabi abinda ka rubuta ma sauran annabawa kar ka rubuta masoyina haka ka rubuta al'umma annabi muhammadu mai yawan zunubi ni ko mai yawan gafara ni mai yawan gafara mai yawan rahama rahama na ta yalwata hushina to shi yasa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama karka yadda ka je wuta wallahi karka yadda ka je wuta Allah subhanahu wataala ya ce rahmati wasi'at kulli shay'in duk abin da kai annabi sallallahu alaihi wasallama in ya je kiyama ma kai yake duba tukunna yakan ce ummati ummati ummati ummati to anan hal wannan sune al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah farkon abin da ya fara halitta hankali hankali ya fara halitta da ya fara ayi halici hankali sai ce hankali zo sai ya fuskanto sai ya fuskanto ya bada baya a Allah subhanahu wataala ce hankali ina son ka ba zan sa ka sai cikin wanda duk nake so zan bashi hankali ba zan tawaye ka ba sai cikin duk wanda bana so wanda Allah yake son shi zai bashi cikakken hankali wanda Allah ba son sai hana mashi hankali to ku wanda duk yafi hankali annabi Muhammad ya fi kowane irin mutum hankali hankali kashi tara duk yana tare ga annabi sallallahu alaihi wasallam sauran ɗayan ne to mafi hankalin halitta wanda ya bi bin Allah ta'ala sai Allah ya saki halittar nafsu rai ba sai ya zance da ita ce ke nafsu man ana waye ni kamar yadda halitti hankalin shikenan sai wane ne ni sai ta ce an ta rabbul jalil wane ne kai wa anan haqiq sai zance ya to wacce maganan hankali ke amma rai aka Allah ya ce waye ni ya ce fefe ne kai ba ya ce ni ni ne nan kenan Allah ya ce a'a a ji an sashi azaban wuta aka sashi a wuta ya sha wuta ya sha wuta ya fito Allah ya ce wane ne ne ta ce kai kai ne ni ba ke ba ce ni ma ni ne Allah ce to haka ne akai shi gidan yunwa da aka sa shi an yunwa ya sha wuya ya sha wuya kwana ɗaya da yini guda Allah ya ce a fito da shi waye ne ya ce kai ne ubangiji na ni ba ni bawon ka ne kaskantacce wa amma man safa maqama rabbih wa nahab nafsa anil hawa fa in dal jannata hil ma'awa dama shaidan da nafsu su ne abokan gaba wan nafsu a da kulli adi yau ta sha hawan nafsu yake damu ko rai baya son kaskanci baya son a ce ba shi ne ba to shi ne Allah ke cewa amma man khaba maqama nafsihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa dama an ce abokan gaban mu guda hudu ne duniya shaidan nafsu hawa duniya shaidan nafsu hawa kowanne yana da makami kuma yana da kurkuku duniya abokin abokiyan gaba ne makomanta komawa ga Allah kurkukunta ka zali jiki ka bar kowa kai ta zikiri shi kuma rai makaminta da take amfani da shi koshi da mutum ya koshi zai kama dagawa in ka ga wanda bai da talauci ya koshi haba komi ma zai faɗa ya yi dariya ya buga kafa bai da matsalar duhu to inda za a sa ta a kurkuku a sa ta yunwa mutum na ji yunwa zai taushi shi ne makamin sa shedan makamin shi magana ya kai ta surutu kai ta surutu ma yalfin zumin kaulin illa ladaihi raqibun atidun ka faɗi wannan ka faɗi wannan shedan yana madalla madalla ai za mu kama shi kai awa 24 kana magana ba zikiri ba salati shi abin da shaidan yake so a je lahira da ya auna duk abin nan da ka faɗa ba zikiri ba salati ba yin sigibari to to makamin shaidan kenan ita saka magana ita saka magana ita saka magana to sa shi a kurkuku yi shiru ko wani ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kai min wasici amma dan kadan nake so karka yi min da yawa sai annabi ya kame halcinsa yace ko fa alaika hada wannan sharri kenan ko fa ya kama halcin sai kaga wannan kame shi kame shi yace rasulullah halcin ma sai ce ai shine bala'i shine bala'i to in kana son ka sa halcinka a kurkuku karka yawaita magana ko wayakin bihumkin mur'i in kana muksira ko haka nan son zuciya son zuciya baccinsa makaminsa bacci da daddare kai ita bacci abinka ita bacci rai na son natsuwa yana son zuciya yana son ya nada saboda hakan kafin bacci har dare har gari ya waye kai ta yi to ina za ka sa shi kurkuku tashi kai na fila da daddare to ashe kenan ana son kullum uzulatun wa ju'un wa samtun wa sahar kullum ka dinga wayarwa kar yau zaman ka da mutane kai ne kullum baka da mahallin ba za a je a zauna a yi zikiri da kai ba amma kana da dandalin fira kana da dandalin fira baka da dandalin zikiri kana da dandalin kalle-kalle baka da na zikiri to ashe in kana son ka yi wannan ka waru ga barin mutane ka dinga uzula kana istighfari lokacin da ka ji kana son dagawa to dauki azumi yunwa kowa zai taushi yawa in Allah asar yayi kowa ta bas kowa ya taushi haka nan samtin yi shiru karka yau ta magana to ka dinga sallah da daddare ko da raka'a biyu ne to abinda dai alƙalami ya rubuta kenan to da kama gode wa Allah mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira mu ummatun muznibatun wa rabbun kafurun mai yawan gafara ne wa inna laka la'ajran ghayr mamnun ya rasulullahi la dana gare ka ba abin yankewa ba wa innaka la'ala khuluqin azim ya rasulullah wallahi ka tabbata akan dabi'a addini azimin mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wato Allah bai yadda kai mu wani wani abu ga annabi wanda shi bai masa duk abin da za ka yi wa annabi Allah ya masa in za ka kare mashi fada Allah ya riga ka tun nan da aka ce tabbade da ce tabban laka ce tabbade da abi lahabin tabba tun da aka ce majnuni ya ce ma sahibu ku bi majnun aka ce sha'ir ya ce ma huwa bi qawli sha'irin qalilun ma tu'min an zo an kira shi ba inda ya kama ba ya ce la tad'u du'a rasulika du'a ba alkum bainakum ma'ala an kira shi bayan bayan gida ce innal ladina yunaduna min wara'il hujurati aktharuhum la yaqiluna to duk wannan an yi da kafirai an yi da mu'minan ma wanda ba su yi da ya dace ba yau gashi kuma Allah wasu suka dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wace wa innaka khairun nas min khairil mursalin da abin da aka faɗa wajen Allah Allah ya ce bari in ka gama wa innaka la ala khuluqin azim an gama yau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana khuluqin azimun nan wato dukkan dabi'un annabawa gaba daya Allah ya tara ma annabi Muhammad kalaucin zuciya na annabi Adamu godiyan annabi Nuhu badadan takan Ibrahimu ikhlasin Musa alaihi salam hakurin Ayyuba alaihi salam zuhudin Isa da ya duk sun taru kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam godiya da hakurin Yusuf dukkan su duk jaraban da aka yi ma annabawan nan an ba annabi sallallahu alaihi wasallama shine Allah ya ce ulaiikal ladina hadahumullahu bi hudahu muhtadin wato kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon an ce manzo sallallahu alaihi wasallam meye ma'anan wannan yace anta afwa amman zalamaka wa tasilu man qada'aka wa tudi man haramaka ka yafe ma wanda ya zalunce ka ka sadu da wanda ya yanke maka ka ba wanda ya hana maka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ya ce ma jama'a ku dubi hanya yanzu wannan wani mutum zai shigo dan aljanna ne duk wanda ya shigo dan aljanna ne ana nan sai ga abdullahi ibn salam ya shigo yana zuwa sai sabai suka tashi suka tare shi ba dalla dan aljanna dan dan aljanna dan dan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana kai dan aljanna ne don Allah ka dan koya mana wannan aikin mana mai koyi da kai annabi ya ce dan aljanna sai ya ce a ba na samu da yawan sallah bane ba da yawan azumi ba ne amma yadda nake in na wayi gari nikan yi niyya a zuciya na ba zan taɓa ƙulla wani a zuciyata ba ba zan taɓa wani hasana ba in gari ya waye daga safe har yamma nikan kulle a zuciya na ba na ma wani hasada ba na ma wani mugun kulli in na kai marece kuma haka nake cewa hakan ya waye sannan kuma ba zan soki kowane irin tun da halce daga bayan Allah ba don Allah ce yau la yanfu malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim bi qalbin sai suka ce oh ta nan ka fi mu to ba za mu iya ba ashe kenan ba abin da yake kyau irin kyakkyawan dabi'a shi za a fara maka hisabi ranar kiyama me ya kai ka hasara kai ka bashi ai Allah da ya bashi ya fi ka bi shi iyawa ne inda yake so ya gani kenan me kai ka ka kulle mutum cewa a ni wani yana ko kau kana jin haushin wani akan me ka ji haushin shi akan me sanda Allah zai yi shi ya shawarce ka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kowa mu kyakkyawan dabi'a an fasa ma annabi goshi an karya masa hakori yana zuba bai yi irin na nuhu ya ce rabi la tazra lal alimi lal kafirin da yara ba sai ya ce Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamuna Allah ka shirye su Allah ka shirye su ban sani bane an zo wajen annabi an ci kuma wayan rigarsa an girgiza kafiri ku bani bashi na ka cika ta wurin bashi sai ka biya ni bashi na sai na umar ya ce ya rasulullah zan buge shi ba sai ce ba haka bane ai a hankali ya rasul ya umar ai a hankali abin da yafi kamata ka hore ni in na ci bashi in biya akan lokaci shi kuma ka hore shi biya hankali biya shi bashin sa kara mashi ma ka tsoratar da shi sai mutum ya ce ya rasulullahi na tabbata kai manzon mutum ba musulmi bane fa ya rasulullahi duk dabi'an da ake faɗa na annabta na jarraba sai dai in gane wannan in an maka aikin hushi hushin kake yi ko ku haƙuri to yanzu na gane kai manzon Allah ne ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu mutum zai kyakkyawan dabi'a sai ya huta ka zauna kana cewa wani bai da kirki to kai kana da shi duk da lokacin da duk kace mutane duk ba su da kirki to kai ne baka da kirki ya gano aibinsa a'a ka ɗauka duk suna da kirki ba za su cuce ka ba ka ɗauka duk suna da kirki ya me binciken ina ruwanka da binciken wani yana kaza wani yana kaza wani yana kaza saboda hulqu kikkiawan dabi'a kenan ba sayyid ba sa tubsir fa yubsir ba sa tubsir wa yubsir bi ayyikum al-mafun inna rabbaka huwa alam biman dhalla an sabilihi wa huwa alam bil muhtadin fasatibsir wa yubsirun da sannu za ka gani su ma za su gani masu ce da kai mahaukaci za su gani kai ma za ka gani bi ayyukumul maftun wane ne a cikin ku yake da hauka mazarun junun abika an bihim inna rabbaka haqiqa ubangijinka huwa alamu biman dalla an sabilihi shine masanin wanda ya bace gaba ne ta barkinsa wa huwa alamu bil muhtadin shine masanin masu shiriya da hugare shi wa alamu anan bi ma'ana alimun Allah shine masani wala tudil ala tudil mukazzibin wa dulul min fayhim wala tu'i kull hadakan mahin amma dum mashayin biramin manna ila khairi mu'tadinatin
waddu tamannau sun yi guri law turhinu da kai taushi gare su masdariyatun fayudhinuna su ma su yi taushi yalinuna laka وهو معروف على تدهين وإن إلى جواب لتمني جواب التمني المفهوم من ودو قدر قبله بعد الفائهم wato sun yi guri a ce kai ma ka dinga masu taushi suna ɗauka abin kamar abin duniya ne to ka tausa zama da muwa mu tausa maka Allah ce to wala tudi karka bi kullu khallafin dukkan mai yawan rantsuwa bil badi da banna mahinin walakantacce hammadin mai yawan aibi mugutabin mai giba masha'in minamimin mai yawo da annamimanci sa'in bil kalami bainan nasi ala wajhi isnadi bainahum mai yawo da maganganu tsakanin mutane bisa ala wajhi ifsadi bisa fuskan baci bainahum tsakanin su manna'in lil khairi mai hana alkhairi bakhilin marwaci bil mali ala huquqi gabarin haƙoƙin Allah mu'tadin mai shishigi kuma azzalimi asimin mai daukan zunubi mutullin mai kauri ko ba da zalika zanim an kana da malin mabani idza tutla alaihi ayatuna ala taqir alwajin mutullin mai kaushi ba da zalika bayan haka zanimin shege ne da iyan fi quraish shine ake ce mashi walid ibn magira idda'ahu abuhu ba da 18 sana babansa ya riya cewa shine babansa bayan shekara sha takwas ibnu abbas ya ce la alamu anna allaha wasafa halan ma wasafa bi mu taba samun cewa Allah ya sifanta wani mutum ɗaya da wanda ya sifanta kaman wannan ba shi saboda kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan faɗi magana mummuna a wajen akan annabi Allah ya ce bari in mishi zagi ɗaya ɗaya guda tara Allah ya ce karka bi hallafi mahini mahinin hammazi mashayin binamimi manna'il lil khairi mu'tadin asimin utullim yace du ya yadda da wannan da annabi su ban dai da wannan guda tara ba yace takwas ya yadda da shi amma tara bai daba na tara zalima an ce shege ne bai daba sai zare ta kobe je wajen uwa shi da ya je wajen uwa shi ya ce muhammadu ya sifanta ne da sabobi guda tara na yadda da takwas na tara ban yadda da shi ba wai ya ce shi shege ne Eh gaskiya ne gaskiya ne ai ba babban ka ne makira ba shi dai makira yana da kuɗi ne kuma bayan haihu sai na ga idan ya mutu bai da ɗa sai mu shiga wani hali kudin sai a kwashe fannin wani mai kiwon ramu ma yake zuwa bayan gidanmu idan ya zo bayan gida ku bayan mai gida ya fita sai in kira shi sai mu kwanta ta nan aka sami ka kai shi yake alaka alkurani ke alaka zana tsara da ƴaƴan zina la yi da kudu lijan na da wani bizinan wala wala wala wala wala bai shiga aljanna dan zina ba ɗan sama bai shiga aljanna ɗan ɗan sama bai shiga aljanna Allah tsare mata zina Allah tsare mata amma malamai sun yi sabani cewa akwai hadisin da yake waladu zina sharru salasati wa malahu illa nar dan zina shine sharrin mutum uku mafi sharrin mutum uku ai uwan sharri ne uban ma sharri ne ko shi kuma ya fi su sharri to amma in uban ya tuba zai shiga aljanna in uwan ta tuba shi zai shiga ita ma zai shiga aljanna shi ne mi sharrin ya fi su sharri shi ɗan to malamai suka ji suka yi bincike cewa to shi ɗan zina ƙa'ida yawanci da wuya a bashin muwafaka ya aikin kirki sai ya aikin shekataka amma da Allah zai bashi iko ya aikin kirkin ya bi salihai bayan Allah ya sigi bari Allah zai shigar da shi aljanna amma hadisi yana da cewa dan zina da wuya ka samu saboda ka zaka banzan zai haifi banza banza ya haifi banza banza ya haifi banza ce idan zina ya ya yawaita a cikin mutane za ga ruwan sama yayi kada ruwan sama yayi kada fasatur surutun amma da mashabi da min shine walid ibn mugira to kaga wannan aibata annabi ba ya da kyau ya aibata annabi so daya Allah ya aibata shi so tara so tara min al-uyub fa ulika aka riskar bihi da shi aran aibi abadan har abada wa ta'allaqa bi zanimi azrfu qablahu me yasa yake haka an kana zamalin wa banin dan ya zamo yana da kudi yana da yaya an ce ya girma yayi kudi kamar yadda muke samun shegun yanzu su ne da kuɗi yawa kwarai kuwa su samun kuɗi su ta ya'ya abinsu to shi ya samu kuɗi ne ya samu ya'ya har guda goma sha uku shi ne yake ɗagawa idan annabi ya faɗi magana ya aibata annabi ko ya ce a annabi mahukaci da sauransu Allah ya ce bari rama maka zagi ai li'anna na an kana zamalin wa bani li'anna wa huwa muta'alliqun bima dalla alayhi idza tutula alaihi ayatuna in an karanta masa ayoyin mu na alqur'ani qala sai ce hiya asatirul awwalin ai kareran mutan farko ne ai kadhibun biya li in'amina saboda ni'imtar wan mu alaihi akan sa bima zikira saboda ya'in da yake da shi da kudi wa fi qira'atin an an na bi hamzataini maftuhataini sanasimuhu an سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قدموا ليسرمنها مسبحين ولا يستثنون فقام عليها طائف من ربك وهم نائمون
Allah ce sanasimuhu da sannu za mu yi masa alama alal khurtum bisa hancinsa sanaj'alu ala anfihi alamatan sai mun sanya alama yu'ayyaru bihi ma asha wanda za a dinga aibata shi matukan ya rayu fa fa hudima an fuhu bi sayfi aka soke hancinsa da takobi ranan ranan badar domin su manya manyan kafiran masu zagin annabi a wannan lokacin su uku ne da aswad ibn yagus da hanas bin shuraik da abu jahal ibn hisham da shi wannan walid ibn magira makiyan manzon Allah kenan to da aka yi da Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan wanda na shefi zafi sai ce za ku gane shi za ku gane shi sannan sai mu hu alal khutum sai mun yi masa alama a hanci to sai aka je yakin badar sai ba a kashe shi ba sai aka kurma hancin to shine Allah ya ce sannan sai mu hu alal khutum na inna balawna haqiqa mun jarabci ahla makka ta mutanen makka bil qahdi wal ju'i da fari da yunwa domin lokacin da mutanen maka suka dami annabi suka dami annabi annabi ya masu addu'a ya ce Allahumma ja'allahum sininan ka sinini Yusuf Allah ka sanya musu shekaru irin shekarun mutanen annabi Yusuf sai da aka yi shekara bakwai a maka babu ruwa ba abinci saboda yunwa har in an yanka raƙumi akan shanye jinin an gasa a ci to sai da aka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to mun jarabce su kamar yadda muka jarabci ai ahla maka da bil qahd wal ju'i kama balawna ashabal janna kamar yadda muka jarabci wajen musu ma'abota gona iz asamu lokacin da suka yi rantsuwa la yasrimun hadha su yanke iyayen itacen musbihin waqt as-sibahi ai kai la yashuru bihim masakin don kar masakai su san sun yanke fala yaqunahum minha ma kana abuhum ba za su ba su abinda ubansu yake sadaka bihi alaihim a kansu ba wala yansa sununa ba sa togo fi yaminihim a cikin rantsuwansu bi mashi'atillahi ta'ala wannan kuma ya faru ne a Yaman wani gona ne na wani mutum da ake ce mashi sirwa garin da ake ce masa sirwan kuma tsakaninsa da sana'a'ul yaman farsahi biyu ne mai gonan kowane lokaci gonansa ya nuna na inabi da dabi ne zai kira fakirai duk su taru idan fakirai sun taru sai je dinga yanke dabino sai ce duk wanda ya fadi a ƙasa fakirai ku kwashe duk wanda ya zube garin aunawa naku ne haka yake yi duk shekara a wani kaulin in ya gama duk bayan sun gama ɗiban wannan sai ɗibi abin da zai ci na shekara in ya gama ɗiban abin da ya ci na shekara shikenan sai ce fakirai duk kusan kwashe sauran to nan sai ya mutu yana da 'ya'ya guda uku gona ya nuna da gonan ya nuna sai ɗaya daga cikinsu ya ce yanzu ku yadda baba yake banzantar da dukiyar nan haka mu ma za mu yi kawai ya kira bakirai ya ɗibi abin da zai ishe shi mu ya bar mu haka to abin da za mu yi yanzu bakiran nan suna nan suna jiran ranar sun san ranar abin da za mu yi mu tashi da daddare da tsakan dare mu je mu kira masu yanka kamin asubahi mun gama mun kwashe kowa ya ba zai samu kwayi ba akwai ɗaya daga cikin su yake cewa eh ku ji tsoron Allah baban mu abin da yake yin nan fa alkhairi ne suka ce kai gafara da Allah ya za mu yi wannan kenan shine Allah ya ce wala yasnun ba su ce insha Allah ba to ana da daddare sai suka kira mutane ku tashi ku tashi ku tashi wannan Allah da ikon sa Allah da rahamarsa suka je gonan sai suka ga gona ta kone gona gaba ɗaya duk ta zama gawayi suka ce ai ba gonan bane mu je gaba suka je gaba suka dawo ai ba gonan bane suka je gaba suka dawo ai ba ai dai gonan ne sai dan yace na ga ya muku ai na ga ya muku kun gani hana bakirai ga abin da yake faruwa kenan to shine ake kawo amma daga baya da so koma suka tuba wajen Allah suka yi ta tuba suka yi ta tuba Allah ya ce to tunda sun tuba sun koma ga Allah yau da malaika jibril aka kwashe gawayin nan aka kamo su wani da binai da inabin inabin kowanne girman shi ya kai kan mutum daga nan suka ce mun duwa za mu kara ba to shi ne Allah ce wala ta sunu kaga kenan in hana Allah hana kai hana wani hana kai ko in ka hana ma wani ka hana kanka sai Allah ce da suka yi haka wa fa alaihim daifun sai wani mai kewaya ya kewaya akan su min rabbika daga ubangijin kanarin wuta akhraqata ta kona gonan lailan da daddare wahum na'imun suna can suna ta bacci gona ta kone fa asbahat gonan ta wayi gari kasari mai kaman dare mai tsananin duhu kallaili shadidiz zulmati ai sai za baka suna can suna bacci fatana da
فتنادوا مصبحين أن اغلق على أنفسكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن عليهم عليكم مسكين
fatanadau sai suka kira juna bayan ba su san abin da ya faru a gona ba dare yayin suka kira juna wani tashi tashi tashi muslihin asuba ya kusa an ugudu ala harsukum guje wajen noman ku ku gallatikum tafsilin litanadau aw an mazdariyatin bi an in kuntum sarimin lokacin yanka yayi mutafi kamin kamin masakan da su tashi da sabi muridin alqada suna nufin yankewa wa jawabu shar'i dalla alaihi ma qablakum to in kuntum salimin an gudu ala harsukum in kuntum salimin fantalaku suka tafi wa hum yatakhafatuna ka san me irin wannan ba zai so a jibitan sa ba kar a jibitan su da daddare kai ka bitan nan ne kai ka bitan nan mu bitan mu san da kar kowa ya sani mu koma ya tasararuna suna buya kar kowa ya ji Allah ya dukulanna hal yawma alaikum miskin abin da suka ce yau wani miskini ba zai shigo a kanku ba tafsirin lima qablahu aw an mazariyatun bi an wagadaw ala hardin qadirin suka yi jijjibi ala hardin bisa nufin hani ga fakirai qadirin alai suna masu iko alai akan gonan fi zannihin a cikin zatan su ai zamu iya gama yankewa kamun asubahi kowa ya dibi nasa wannan mara'awa ولما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين
نعم بل نحن قالوا suka ce inna bana mara auha ya gonan sauda a baka mutar rikatan ta kone qalu suka ce inna la mun mu kan mun bace anha ba wannan gonan bane ai laysat hadhihi ba wannan bane sannan suka je gaba ai ko ba wata gona kaman wannan suka dawo baya alu suka ce lamma alimuha da suka gane wannan gonan ne bal nahnu mahrumun Allah ne ya hana mana samarataha ƴaƴan itacen bi man inal fuqara sakamakon hanin da muka yi mafikire min hana gareta qala awsaduhum mafi bijin su yace alam aqul lakum ban gaya muku ba laula tusabbihun me yasa ba za ku gode ma Allah ba ta'ibina kuna masu tuba qalu suka ce subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijin mu inna kunna zalimin mun dai gane mu kan mun zama azzalimai biman il fuqara'i haqqahum mun hana fakirai haƙƙin su fa aqbala ala ba'dhum fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين أتى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راجعون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فأقبل بعضهم ساش سيفس كان ساشي على بعض يتلاومون سنة zargin juna ai kai kace ai haka wani ce ai kai kace ai kai kace qalu daga baya sai suka ga wannan zargin ba zai amfane su ba suka ce ya wailana kai to halaka mu inna kunna bagi mu mun zama masu dagawa masu wuce iyaka to yanzu kan mun koma ga Allah asai rabbuna yayi kusa ubangijin mu an yubdilana ko an yubaddilana ya musa ya mana khairan mafifici minha daga wannan gonan da muka rasa inna ila rabbina ragibun mu masu kwadayin haka ne zuwa ubangijin mu liyaqbala tawbatana ya karbi tuban mu wa yarda alaina khairan min jannatina ya mayar mana mafificin gonan mu roya annahum abdilu khairan minha annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ayat suka bayyana suka bayyana da tuban su Allah ya musa ya musu mafi alkhairi kazalika haka nan misalin wannan azaba ni haulai ga waɗannan ga waɗannan liman khalaf ga wanda ya saba ma amruna al'amarin mu min kuffari makata daga kafiran makka daga rogayen da wani su wala azabul akhirati amma azaban lahira akbaru ya fi girma law kanu ya'lamuna da sun kasance sun san azaba ha ma khalafu ba da bizaba amrana horan mu ba kaga ibnu abbas yace misali ne ga mutanen makka lokacin da suka fita za je yakin badar suna ganin suna da yawa su wajen dubu annabi ko ba su wuce mutum 300 ba sai suna cewa sai mun kashe muhammadu da sahabbansa mu koma makka mu yi dawafi a ɗaki mu shagiya ku yangai su buga mana ganga mai rawa sai Allah ya saba mana al'amarin su aka kashe su aka kwashi aka yi su sun ce yana ce wannan misali ne gare su wala azabu lahira ta akbar law kanu ya'lamun wa nazara aya ya sauka nan ma kalu yana suka ce in bu isna nuba aflala minkum idan ma an tada mu ranan kiyama za a ba mu abin da yafi naku Allah ya ce inna lil muttaqina inda rabbihim jannatul na'im عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون
inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im hakika aljannan ni'ima ya tabbata ga masu tsoron Allah su suna cewa ai in mun je lahiran ma za a ba mu abin da yafi naku ai mai arziki mai arziki ne tunda muka yi kudi a nan a lahira ma za mu yi kudi kamar yadda kuka faɗa Allah ya ce a matsiyata aljannan ni'ima na masu tsoron Allah ne a fa naj'alul muslimin yanzu za mu sanya musulmi kan wagal mujrimina kamar mujrimai ai ta'ibina masu tuba lahum ay tabi'ina masu bi lahum gare su bil aza ma lakum me same ku kaifa tahkumuna ya kuke wannan hukunci batacce an bal alakum kitabun shin kuna da littafi ne munzalun da aka saukar fihi a cikin sa tadrusun kuke karantawa cewa inna lakum lama takhayyarun cewa abinda kuke zabi yana ya tabbata gare ku am lakum ayman أم لكم أيمان علينا فاتفتوا إلى يوم القيامة إن لكم كما تشكون سلهم أيهم بذلك زعيم
am lakum aymanun ko alƙawra ya tabbata gare ku ne uhudun alaina baligatun wasiqatun bi amintarwa ila yawmil qiyama muta'alliqun ma'anan bi alaina wa fi hadha al-kalam ma'anan ay aqsamna lakum qulaba mukuli wa jawabuhu inna lakum tafarrahum haqiqa ya tabbata gare ku abin da kuje hukunci bi da jila amsin da kanu da kanu zallukum muka tambaye ayyukun bi zalika za'im wane ne mai zai zai lamunce masu bi zalika wancanan ka hukunci alladhi yahkumuna bihi wanda suke hukunci li anfusihim ga kanansu min annahum na cewa su dona za a ba su alahira ablala masifici daga abin da aka ba mu'minai
أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون am lahum shuraka ko ko suna da abokan tarayya ne muwafiquna lahum fi hadha alqawl yakfaluna lahum bihi wanda za su lamunce musu fa in kana kazalika in haka ne faliyatu su zo bi shuraka'ihin da masu lamuncewa lahum gare su in kanu sadiqin in sun zama masu gaskiya uzkur yawma yukshafu an saqin rana na zuwa wanda za a kware makin gyama huwa ibaratun an shiddatil amri wato in gaji an ce an zazzage damtse wato abu ya tsananta kenan to rana na nan da zazzage damtse din shine ranar kiyama ga hisabi a da kushibatil harbu an sa idza ishtadda al-amr ina al-amri ya tsananta a cikin ta lokacin nan wa rauna za a kira kafirai ila sujudi zuwa sujada imtihanan don jarraba li imanihim fala yastati'una ba su samun iko tasiru zuhuruhum sabqan wahidan bayan su zai zama faifai guda daya khashi'atan absarum halum min lam yad'una idanu su ya firfito la yarfa'unaha tarhaquhum zillatun kaskanci na zuwa masu karkanu yud'auna ana kiran zuwa sujada wa hum salimun wato ranar kiyama idan yayi Allah subhanahu wa ta'ala zai tara mutane mutumin kirki da fajiri Allah zai tambaya a kira yahudu sai a ce mai kuke bauta mawa sai su ce kunna na abudu uzairin ibn Allah sai a ce kun yi ƙarya Allah bai da aboki bai da ɗa mai kuke bauta mawa to ba za su amsa ba sai su ce mun ji kishi ya ubangiji a shayar da mu sai a tura su zuwa wuta haka nan masu bautan masihu ma za a ce kun yi ƙarya haka nan kowa duk abin da ake kake bauta mawa ba shi ba Allah zai kira ka ya ce wa kake bauta mawa in ka ce kaza ne sai Allah ya ce a'a ni ban san wannan ba abin ba zai ce bai san ka ba to ba wanda ya saura sai wanda zai sujada sai Allah ya ce to kowa ya mani sujada to wanda ya saba sujada a duniya sai ya je sujada wanda bai saba sujudan ba sai a mai da shi kamar sallah ya za a kyam yana son yin sujudan ba zai yi sujudan ba Allah ce sai a kora shi zuwa Allah ya tsare mu gabanin mutum an ce mustahabi ne kamar yadda aka faɗa yanzu a ƙarshen suratul tabara in ka karanta wannan ayan ka ce Allahu rabbul alamin can kuma yana tambaya ne alaysa Allahu bi hakamil hakimin shin Allah bai zama mafi hukuncin masu hukunci ba sai ka ce bale shine mafi hukuncin masu hukunci wa nahnu ala zalika min shahidi ne ma muna cikin masu ceto mustahabi ne yin haka a mazhaban malikiya ana yin shi lokacin da liman ya karanta suratul tini a bayyane ku ce haka a wasu mazhaban kuma suka ce ba a yi ba ganganci ka fara biyan azumi ka aure na shi aure naka ku zama surukan juna a yayi mana sai ka aura ya aura amma karkace karkace bakin sadakin ki bakin sadakin da zaka bani shi zan baka shi ake ce mu shigar alfulu bil hul'i kaman ka ce bani yata bani yarka ni in baka nawa ka gane amma abinda za ka biya shi zan biya kawai mu bar haka kawai kar koya ba kowa ko babu to wannan shi ake ce ma shigar shigar haramun ne amma ka ga na shi ka shirya shi kenan ya aura ka aura ka biya sadaki shi ma biya sadaki kana karfe bakwai yanzu rana ya fada ko da yake kaɗan ƙasa da minti kaɗan amma dai karfe bakwai ya haye asubahi kuma yakan ɗara biyar da yan minti kaɗan amma ajiye biyar ɗin ka a zarce Allah ya karba Allah ba mu lafiya zama lafiya Allah ba mu ladan sa abin da muke kuskure na gafar da shi
صلى على محمد يا ربنا Thank you.